تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna godiya Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu da farka a wannan masallaci wato masjidu nurin islam da ke wannan babban birni wato birnin kumasi a kuma kasar ghana allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tsare ta domin tattaunawa ta ‘yan uwantaka tattaunawa ta ilimi tattaunawa ta ɗalibtaka yau muna 25 ne ga watan rabi'ul al-akhir rabi'ul al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1400 da 48 kuma 25 ga watan can ba 25 sha biyu wannan kuma 25 ga watan 8 2026 a gabanmu akwai wata manzuma wadda ita ce insha Allah ta'ala nake fatan mu kalle ta mu ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi da mu wannan manzumar al-imam ibn abdul barri al-andalusi alaihi rahmatullah ya yi kaito ta ya kawo ta a cikin littafinsa babba jami'u bayanin ilmi wa fadli kuma ya danganta ta zuwa ga al'imamun Hassan ibn Ziyad Abu Ali al'ansari maulahum al-kufiyun lu'lu'i. Almajirin al'imamu Abu Hanifa rahimahullah wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da hudu bayan hijira annabi sallallahu Alaihi sallam. Al'imamu Ibn Abdulbarbi ya kawo ta a ƙarƙashin fasalin da ke bayani a kan ladubban ɗalibin ilimi sannan ya ce an danganta ta zuwa shi kan shi al'imamu na bilbar in mutum ya kalli siyakin maganarsa ya fi karkata zuwa ga cewa manzuma ce ta wannan malami al'imamun lukluki alaihi rahmatullahi ta'ala manzuma ce da take bayani a kan ladubban ɗalibin ilimi wanda a yau muna da tsananin buƙatar wannan ɓangaren ana ta cewa ana yin karatu da wanda suke yin da wanda ba sa yi duka dai ana cewa ana yi Allah ya sa ana yin to in kuma ana yin yana buƙatar wani sharadi mai girma domin tabbatarsa shi ne yin ladabi a koyansa sau da aka buƙatar da nake da ita ta ladubban koyan ilimi ƙanwace ta buƙatar da muke da ita a yau ta jaddada aƙida salafiyya aƙida ta alisunna wal jama'a sau da aka yana da kyau ko ya wajaba mu haɗa su tare a lokacin da za a ce kana da kyakkyawan aƙida to a ganka kuma mai kyawawan halaye mai riko da ladubba kyawawa mutumin kirki duk wanda ya mu'amala da kai zai ji daɗi manzuma ce da ta kunshi baituta guda talatin da biyar insha Allah za mu fara magana ya kamata a yi a ciki in Allah kaddara mana mun kammala ta to shi kenan in kuma ba a kammala ba abinda aka sama gwagwadon lokaci to shi ma alhamdulillah qala an-nazim rahimahullah shafi na bakwai kenan wa'lam bi anna al-ilma bit-ta'allumi والحفظ والإتقان والتفهم والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير وإنما المغؤوب Allah ya buɗe wannan banzu ya ce wa alam ka sani bi anna al-ilma bit ta'allum cewa ilimi ana samun sani idan an koya ta'allum takalluf wato sai ka matsa wa kanka ka koya ba a samun ilimi haka nan kawai shi kenan la yughafil manam ولا يورث عن الآباء والأعمام باء ganin shi a mafarki kawai sai mutum ya waye gari ya ce ai kawai ya zama malami an mishi mafarki yayi mafarki a'a bitta'allum sannan wala yurathu anil aba'i wal a'mam ba za ka ce ka gada daga babanka ba idan babanka malami ne kai baka tashi kai ilimi ba gado ba a gadan ilimi za ka gada ba to shi ne akwai hadisi mawqufi ko marfu'i innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum wa man yastasbir yusabbirhu Allah wal hifzi sannan ana ilimi ne da hadda dole sai kai hadda al hifzu ضبط المعلومات في القلب أو الذهن بحيث يمكن من استحضارها متى يشاء حدا كينا كحدا إلمي كساشي كأجي شأتشن زوتي يكفو أقوالوا تيد دلو كتشن أكي بقاتا ذاك إيكاوا هذا هو الذي يطلق عليه الهبس وما يتشي حدا والإتقان سننكم دا كوتة قوين إلمه mutum ya zama ya kyautata ilim koyon ilimin duk abin da zai koya to ya koya da gaske ba sama sama ba kai ya nisfu ta'allum hatta la yasira nisfu alim wanda suna cewa nisfu ilmi akhtar min al jahal eh karamin sanin uku ne to san labarin karamin wai wasu mutum uku suka tafi koyon turancin da suka je sai ɗaya ya koyo we killed him ɗaya kawai abin da ya koyo kenan we killed him ɗaya na biyu sai ya koyo sai ya ce we are three sai ɗaya ya koyo fighting for money shi kenan abin da suka koya na turanci sun dawo sai suka tarar da wata gawa wani mutum an kashe shi sai suka tsaya suna kallo suna cewa ko kaga an kashe wani mutumi haka nan ko me yayi oho sai ga 'yan sanda da 'yan sanda suka zo suka gamu suka gansu a gaban gawa sai suka ce what happened sai na farkon su sai ya ce we killed him kaga su suka kashe shi ke ɗan sanda suka tambaya suka ce ku nawa ta ce wuya tare ɗan sanda suka ce for which reason ta ce hankin komai shi ke kaga sun zama mai sun zama guilted to shi ne wannan nisul ilmi to waltafahumi sannan da matsawa kai a fahimta ba a samun ilimi sai an koya sai an haddace sai an kyautata koyo sannan kuma sai an matsawa kai a fahimta in ka samu waɗannan abubuwan guda hudu da izinin Allah za ka yi ilimi wal ilmu kad yurzaquhu as-saghir fi sinnihi wa yuhramu al-kabir والعلم إلمي قد يرزقه الصغير الله زي يباد شيء أمتر ابن عباس زيد بن ثابت عبد الله بن عمر عائشة رضي الله عنها da sauran sahabbai ƙanana Anas duk yara ne amma kuma Allah madaukakin sarki ya ba su ilimi mai yawa wa yuhramul kabir sannan sai a kiba kuma babba ga mai shekaru sai ya zama bai sani ba inna min ash-shajari inna min ash-shajari shajaratan la yasqutu warquha mathaluha mathalul mu'mini nabbi'uni ma hiya wa akai ba manzalla sama yace ba ya tambaya waye iya waye yace waye sani daga ba Abdullahi ibn Umar ko wa huwa asghabul qaw fastahya sai manzo sai yace innaha nahla shi ai bishiyar dabino ce Abdullahi ibn Umar ya ce wa babansa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ma ce wallahi na ji ta a raina sai na ji kunyar cewa ga manya-manyan mutane ba su faɗi ba ni kuma sai na kasa faɗi babansa Umar ya ce da ka faɗa da ya fi min alkhairi fiye da abin da ke cikin duniya da abin da ke cikin ta kaga wal ilmu qad yurzaquhu as-sabir fi sinnihi wa yuhramu al-kabir wa innamal mar'u bi asgharihi ɗan adam ana auna shi ne nauyin shi bi asgharihi da ababe guda biyu ga su ƙanana a jikinsa amma masu girma ne laysa bi rijlaihi wala yadayhi ba ana auna mutum bane bi rijlaihi da doguwar kafarsa a ce yafi kowa tsawo wala yadayhi ba da kuma tsawon hannun shi bane a'a tsawon hannu nan zai iya daukar ina yi kimanin yawan kyauta ko yawan kuɗi yawwa ba ana auna mutum bane da girman jikinsa yi uta ga rajuli as-samin al-azim yawm al-qiyamati falazinu inda Allah janaha ba'u mutum a haka Suhaib na Abi Suluma yake cewa wa mal maru illa qalbuhu wa lisanuhu إذا حصلت أخباره ومداخله هو كما لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم هذا شيني ونا لسانه وقلبه المركب الأصدران سوني لسانه هرشنسا مزيء يفعي نبيان إلمي وقلبه mai zuciyar shi ta haddace ta fahimta na ilimi al-murakkabu zuciyar shi da Allah ya gina ta a cikin kirjinsa da haka ake auna mutum fi sadrihi al-murakkabu fi sadrihi wacce aka gina ta a cikin zuciyar a cikin kirjinsa wadata khalqun ajab yace kaga zuciya wata halitta ce mai ban mamaki zuciya ba ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب زوجيا وما سمي الإنسان إلا لنسيه وما القلب ولا القلب إلا أنه يتقلب زوجيا وجه wannan abin nan almaku bi asra'i ne din ana bada wata hikaya cewa lokacin da aka nada sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alayhi ya zama khalifa an zo za a masa mubaya'a sai wani dan karamin yaro sai ya zo shi ma zai je ya masa mubaya'a sai sayyidina Umar bin Abdul Aziz sai ya kalle shi sai ya ce ya gulam litatakhar wal yataqaddam man huwa asannu mink ce kuma baya waɗanda suka fi ka shekaru su matso shi ne sai wannan yaro sai ya ce wa sagiduna umar muna abdulaziz ya amiral mu'minina inna al'amra laysa bis-sinn walau kana al'amru bis-sinn la kana man huwa asanna minka aula bi hadha al-maqam mink wa innama al-mar'u bi asdarihi qalbihi wa lisanihi shi ne sai na umar bin abdulaziz ya ji ya ce kwarai shi ne aka ce fata matsala bi abiyati faqal ta'allam fa laysa al-mar'u yuladu alima wa laysa aqu ilmin kaman huwa jahil azwa karshe wal ilmu bil fahmi wa bil mudakara wad dars wal fikrati wal munazara فرب إنسان ينال حفظا ويورد النصر ويحكي اللفظ وما له في غيره نصيب مما هواه العالم الأديب ورب ذي نسي شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب والعلم إلمي فهي أنا سامن سد فهمت شروط العلم ده الإمام عبد الله بن المبارك المروزي يا أنبتا غدا شدا شيوا ba a samun ilimi sai da abubuwa guda shida al-ikhlas wal awwal thumma al-istima'u thumma al-fahmu thumma al-hibsu thumma al-amalu thumma an-nashr to kaga ya faɗi al-fahmu a matsayin na nawa na uku so da haka daga cikin abin da nake fama da shi yanzu akwai azamatul fahm akwai matsala ta fahimta za ka ga mutum ya kamata ya fahimci abu sai ka ga bai fahimta to baiwa ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi sai fahimtar da shi addini arzikin da Allah zai baka mafi girma shine an yufaqi haka fi dini fahimtar da kai addini saboda haka mu matsawa kanmu mu roki Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu Sheikhul Islam Taymiyyah daga cikin addu'o'insa yana cewa Allahumma fahimni Allahumma ya mufahima Sulaiman fahimni ya Allah wanda ya fahimtar da Annabi Sulaiman ya Allah ka bani fahimta kaga Annabi Sulaiman da Annabi Dawud suka yi hukunci Allah ya yabi Annabi Dawud alaihi salam da cewa duk an ba su ilimi amma sai ya tabbatar da fahimtar Annabi Sulaiman fa fahamnaha Sulaiman amma ne wa kullan ataina hukman wa ilma wa kullan ataina hukman wa ilma amma ne fa fahamna ha sulaiman wa daud wa sulaiman id yahkuman fil haqq id nafashat fihi ghanam al qawm kunna li hukmihim shahidin fa fahamna ha sulaiman amma wa kullan ataina hukman wa ilma والدرس والمذا وبالمذاكرة سنن دبيتا سيكا دبيتا أقي المذاكرة مع نفس المذاكرة المذاكرة مع نفس دكي إما لجرد حفظه وإما لجرد فهمه كودن كحدث كودن كفهمت الحفظ المذاكرة مع الغير إتشي مذاكرة تارد أنقوانك الماجري ko kuma an tudakira shaihak ana mudakara da malam ko duk magabata suna da wannan wadarsi sannan kuma da zuwa ka dau karatu a gaban malam la takun ustaza nafsik la takun muallima nafsika kaka karantar da kanka khuzi ilma min afwahi ahli ka karba daga masu shi yawwa yawwa بل لن نشاكك عالما بأصوله فيكينه في المشكلات ظنون mutumin da da kanshi ya je koya wa kanshi karatu to idan ya shiga matsalar da yake neman ya gano mafitarta to zai gane ashe abin da ya dauka cewa yana da yakini a kansa shakka ne wal fikrati sannan kuma ka zama mai tunani sai mutum ya rika buɗe tunaninsa sannan zai sami ilimi wal munazara sannan kuma da tattaunawa da ƴan uwa abokanan karatu domin fitar da natija ta ilimi fa rubba insanin yanamu hibba so tani zaka samu wani wanda Allah madaukakin sarki ya bashi hadda hadda Allah ya bashi yawwa hadisin ina jin Abu Musa al-Ashari ko abin nan masalu ma ba'athani Allahu bi min al-huda wal ilm ko har zuwa ƙarshe mazan sama ya kasa mutane gida uku al-imam an-nawawi abu al-abbas al-qurtubi suka ce kasan farko sune al-huffaz al-fuqaha waɗanda suke da hadda kuma suke da fahimta kaso na biyu sune al-huffaz bila fiqhi waɗanda suka zama masu hadda amma ne su kuma ba su da الذين لم يفقوا بذلك رأسا ولم يفقوا الله به النبي صلى الله عليه وسلم وعطاه من الهدى والعلم Allah shi kyauta to hadda akwai wanda Allah ramma ne shi mahaddaci ne Allah ya ba shi hadda yana da amfani wa yuridu nassa zai kawo maka nasi akwai hadisi rubba hamil fiqhin wa laysa bi faqih akwai mutumin da zai haddato maka ilimi amma kuma bai da fiqhin sa wa yuridu nassa zai kawo maka nasi wa yahki lafza kuma ya ya hikaito maka ya fada maka yadda abi yake babu kuskure yadda lafazin yake amma wa ma lahu fi ghayrihi nasibu amma idan ka cire bangaren hadda to bai da wani rabo kuma ana bai da rabo a fikir bai da rabo a istinbati amma zai kawo maka abu yadda yake mimma hawahu al-alim al-adib abinda malami masanin adabi na cikin ilimi hawahu ya tattara ya sani shi wancan ba a bashi ba shi an bashi kyautar hadda amma wani kuma sai aka bashi kyautar ne tantance abubuwa da kwalailaice su da iya fitar da su da istinbati wato a tsatso abubuwa daga cikin nasusa wa rubbadi hirsi so tari akan samu wani mai kwaɗayi shadidul hudd mai tsananin so lil ilmi ga ilimi wa dhikri kuma yana son a faɗa masa wani abu na ilimi amma balidul qalbi sai dai Allah ya kulla zuciyar shi ba da fahimta ko kakare na shi zaka iya samun mutum mutum ne wanda ya kasance da naciya amma kuma sai Allah madaukakin sarki ya sa ya zama baridul dhihn ya zama kwakwalwar shi ne sanyi ce Sheikh Bakar rahmatullahi alayhi yana fadi a cikin Iliya Iliyatu Talibul Ilm yana cewa idan an kulle maka wani ilimi ka to ka ka damu kafin ka an samu malaman da Allah ya kuma da yawa amma an kulle musu shine sai ya buga misali sai ya ce kaman al-imam al-asmu'i fi malamin nahawu ne kuma rawiyatu shi'ir ne amma kuma sarfu na bashi wahala sarku na ba shi wahala al'imamul gazali malami ne na fiƙihu malami ne na usulul fiƙi malami ne na mantiki malami ne na ilmoma da yawa amma ne ogulika alaihi fiye fin nahawi shi ko ba nahawi ba hadisi kuma da kansa yake cewa yake cewa bida'ati muzjatun fi ilmi al-hadith ce jakata ba komai inda ilimin hadisi zaka tambaye ni kaga akwai wannan sau daga kan wannan ya sa mutum ya gaza ya dage ya ci gaba da yi mu'ajjazun fil hibbi wal riwaya zaka samu Allah ya gajiyar da shi ya kasa ba zai iya haddace komai ba wal riwaya sannan ba zai iya ruwaito wani abu ba laysat lahu amma rawa hikaya baya iya hikaito abinda wani ya ruwaito Allah ya rufe mushi kwakwalwar shi to amma da zaka sa shi a wani bangaren kuma sai kage amfani kaga mu a fari ka muna da wannan matsalar sai a ce yaro kowa sai ya boko dole ai ta dukan shi amma da za a dauke shi a kai shi mechanic a kai shi kanikanci sai ya ganshi kawai yana ba professors engineers wahala wani yaro yake ban labari makanike ne a garejinsu ya ce akwai wani injiniya profesa ne mechanical engineer ne kuma profesa a jami'a kullum ya zo sai sarki ta mishi motar shi saboda zai zo motar shi ta lalace ta musu kafafa yana surutu sai kawai sai a ji a tsinka wata wata waya sai ya gama shan wahala sannan zai a gyara mishi kuma a caje shi kuɗi mai yawa amma kaga a aiki shi malamin su malami ne amma nan ya ba a san ba za a cire shi ba wa akhadhu yu'ta bil shihadi ki dhalli ma qad jaa fil isnadi yahudduhu bil qalbi la bi nadira laysa bi muqtarrin ila qamatira faltamis al ilma wa ajl al fitqa lab wal ilmu la yahsunu illa bil adab wal adab nafi'u husn al samti wa fi kathir al qawl ba'd al naqd yace wa akharu wani wani sai ka same shi yuqabi lijtihadi kawai abu ɗaya kawai zai yi haka sai ya kalla kawai ashe ya haddace ba zai sha wahala ba an ce al-Imam Shafi'i yana da wannan in ya zo kawai ya yi haka shi ke da an ce aljahis almutazili yana da wannan sai da aka ganshi aka ganshi ya zo kasuwa wajen masu da littafi sai aka kulla shago saboda shi ba zai sai littafin ka ba da ya shigo shagon ka ya zo bookshop kawai sai ya dau littafi sai ya kama haka tip tip kawai sai ya mika maka ya haddace shi sai ya tafiye shi haka al-Imam al-Ghazali an bashi yana da irin wannan hadda yana da hadda sosai amma kun kaga an ce bai san nahwu ba bai san hadisi wa akharu yu'ta bil shihadi sai kaga wani baya shan wahala baya wani kokari amma kuma sai kaga an bashi ilimin da yawa an bashi hadda hibban sai ya haddace abu lima qad jaa fi isnadi ya haddace yanzu sai ya ce maka haddathana haddathana haddathana haddath di yadda isnadi ya kai ga nuzuli sai ya haddace shi kuma ya haddace matani harfan bi harfi ba zai kuskure ba yahudduhu bil qalbi la bi nazira kullum kawai yana yana kwalailaice wannan ilimin ne bil qalbi a zuciyarsa yake hango abin kawai yana jin abin a zuciyar shi kawai sai dai ayi ta zubowa la bi nazira ba da idan shi ba ba sai ya kalla ba haka laysa bi mutarrin ila qimatira shi baya buƙatar ya samu akwatin da zai aje littattafai ko shelves bai da buƙata kawai komai haddacewa yake akwai su in ka koma sai ina abu hurairah radiyallahu anhu da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya masa ya zama haka fasara rawiyatal umma wasara aktsara as-sahabati riwayatan an rasulillah sallallahu alaihi wasallam kowa yawan hadda wal muqsiruna fi riwayatil athar abu hurairah kin yalihim ibn umar kaga abu hurairah shine farko saboda haka faltamisi ilma ka nemi ilimi ba a neman shi ka zauna a ɗaki kawai shi kenan a ka tashi ka nema domin baka san matsayinka ba ai kai a wani babin kake alladhi yutabi najhadi ko ko wanne ka dage kai kawai faltamisi ilma ka tashi ka nemi ilimi wa ajmil fi talab sannan ka kyautata neman والعلم لا يحصل إلا بالأدب ilimi ba da amfani da idan babu ladabi ilmin bila adab dukhanin bila hatsar kawai sai kai ta ganin hayaki amma ba iccen to za a dafa ruwan zafi za a yi girki hayaki na dafa abinci to shine ilmin bila adab shine dukhanun bila hatab sannan ilmun bila adab shajarun bila taba bishiya kawai ga ta nan amma ba ta yaya ne amfaninta kaga akwai matsala saboda haka wal ilmu la yahsunu illa bil adab ilimi bai da kyau in ba ladabi dan uwa mu yi kokari mu koyi ladabin nan shi yasa magabata abinda suke fara gabatarwa da ɗalibai kenan kuma har mu ma abin ya zo mutum ya zo sai a ce sai ya karanta ta'alimul muta'allim tariqa ta'allum da al-imam burhanuddin az-zarnusi ce sai an koya masa sai ya karanta tazkiratu sami'i wal muta'allim na ibnu jama'al shafi'i shi ya karanta jami'u bayanin ilmi wa fadli na ibn abdul bar al-andalusi shi ya karanta al-jami' al-akhlaq ar-rawi wa adab as-sami' na al-imam al-khatib al-baghdadi in fiqh yake so ya so sai a ce ya karanta al-faqih wal mutafaqqih na al-imam al-khatib al-baghdadi da sauran littafan da aka rubuta na adabu talab daga cikin masu kyau akwai hilyatu talibul ilm na babban malami ash-shaykh bakar bin abdullahi abu zaid rahmatullahi alaihi ya koyar da kai adabul talab sannan kuma ya koyar da kai adabul kalam ma eh littafi ne na adabi zaka kare da lugha a ciki wal adabun nafi'u husnu samti wa fi kathiril qawli ba'd al maqti ya fara faɗa mana adabu wal adabun nafi'u ladabi ne amfani husnu samti shine ka zama kana da kyakkyawan tsari a rayuwa as-samtu bis-sin la bis-sad as-samt ad-dal al-hadi tsarin rayuwa mai kyau duk abin da zaka yi shi kai shi ala nizam duk abin da zaka yi ya zama mutane masu hankali su ce ka wane yana da tsari shine as-samt ‘yan uwata addallu, addallu dal, haka alhaji dukkansu suna cikin ne, suna cikin na ta'ij ne na sakina. In ka zama za sakinatin wa waƙar, to shi ke nan, turi suka sakinata, za sakinatun samta, walhajiya waddalla alhassana, duka kyawawa. وفي كثير القول بعض المقت amma mutum ya zama mai yawan surutu magana babu maqti akwai wani bangare na hushi da shari'a take yi da layin aka fa idza naqta fala taqul sa'a in zaka yi magana to ka duba kakka yawaita la tatakallam fima لا يعنيك ودع الكلام في كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا شتا haka yau masa nasiha ko yawwa usika fi nazm fi nazm al-kalam bi khamsati in kunta lil musi ash-shafiq muti'a ko la taghfulan sabab al-kalam wa waqtahu wal kayfa wal kamma wal makana jami'a waɗannan in za ka yi magana ka kalli waɗannan ababen guda biyar da wuya ka yi kuskure a magana la tankulin sababan kala lima za a takalli sababul kalami wa waqtahu mata a takalla yaushe zan yi magana wal kaifa kaifa a takallam wal kamma kam أتكلم كم أستعمل من الحروف وكم أستعمل من الكلمات وكم أستعمل من الجمل والمكان جميعا أين أتكلم وظنن استفهامات سيقابا كنك أمسى sannan sai ka yi magana wannan abin kula ne fa kulli husni shamti ma hayita muqarinan تحمد ما بقيت وإن بدت بين أناس za a ga a nusa an sa annas akwai nuskar da ta zo ta jami'u bayanin ilmi wa fadlihi da ta zo da unas kuma ya fi dacewa da wazanin baitin wa in badat bayna unas mas'ala ma'rufatun fil ilmi aw mufta'ala fala takun ila al jawab sadiqa hatta tara ghayraka fi hanafiqa فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطاء ناتك أسراره ذلك في المجالس عند ذوي الألباب والتنافس فكل حسن السمت ما حييك ما ذاك رايو وكذا ما كان لك كاوان ثاني رايوك كبدانا دئتا أني أكتاوان ثاني مقارنا كرقا ka zama haɗaka ce da kyakkyawan tsari kullum tare kuke tuhmadu ma baqita za a yi ta yabanka ana sa ma albarka ana san barka da kai ma baqita matakan dawwamaka a duniyar nan amma idan ka zama fawdawi ka zama baka da tsari ba a san ka da ladabi ba za ka zama minas suqala za ka zama cikin gundira wanda kowa bai san ya hudda da kai wa in badat bayna unasin mas'ala idan wata mas'ala ta bayyana a tsakanin wasu mutane ma'rufatun fil ilmi kuma mas'alar an santa a ilimi sai aka jefo mas'ala ta ilimi aw mufta'ala ko kuma sabuwar mas'ala ce mufta'ala ai nazila sabuwar mas'ala ce yanzu ake buƙatar abinci ko hukuncinta fala takun ila jawabi sabiqa to kada kai gaggawa kai ne zaka fara bada amsa daga cikin ladabi ka zauna ka yi shiru in son samu ne waɗanda suka fika ka mayar musu da abin su ba da amsa kai ka kai magana idan sun gamsu an gamsu maganar da aka yi ta isa shi kenan idan aka buƙaci ka ƙara bayani to sai ka ƙara bayani magabata suna gudun ai musu tambaya al-imam al-khatib al-baghdadi ya kawo a cikin al-faqih wal-mutafaqqih sannan ibn al-jawzi ya kawo a cikin ta'zim al-futiya an zo an yi wa wasu sahabbai tambaya su 120 haka aka yi ta yawo da tambayar nan sai da ta dawo wajen yana cewa is'al ghairi fa innahu afdalu minni shi ma aka je ce is'al fulanan fa innahu afdalu minni in aka je wajen shi ce is'al fulanan fa innahu afdalu minni sai da aka zagaya aka dawo wajen na farko shi ma sai aka cika aka ce yadda an tambayi kowa aka dawo wajen ka to fa huna ajaba daga nan sai ba da amsa amma mu ne yana wajen mai tsire ko yana bakin mai shayi kawai zai ji wata matsala ai kaza ne ko ba haka muke ba fala takun ila aljawabi sadiqa kakka zama mai gaggawa ba da amsa hatta tara ghayraka fiha natiqa har sai kaga wannan ka ya furtaye bayani idan akwai buƙatar ka ƙara bayani shikenan in kuma ka faka gairuka shikenan a dole bane sai kayi magana wannan shine abin da yake faruwa wata mas'ala za ta zo yanzu ta trending a social media sai a ce kowa sai magana kanta wani in yi magana kanta ya bata a akwai lokacin da as-sukut huwa al-muhallil qad yakunu as-sukutul hil kuma shi ne yake da yake kawo yake kawo matsala ta kawo ƙarfi an shiru shi ne fa kam ra'aita min ajulin sabiqi min ghairi fahmin bil khata'i nadiki fa kam ra'aita so nawa ne kaga min ajulin sabiqin mai gaggawa mai sauri min ghairi fahmin ba tare da ya fahimci wani abu ba nadiqin bil khata'i kawai sai ka same shi ya farka kuskure kuskure zai yi saboda ai bai yi wasu bai akan waɗancan maganganun guda uku ba la tabbulan sababal kalami wa waqtahu wal kamma wal kaifa wal makana jami'a shi lam ya'tadir bi hadhihi nasiha so da ka da an zo da mas'ala kawai yana da cewa magana da zai خلقه من كثر لغطه كثر غلطه duk mutumin da ya cika yawan surutu ko sai ya cika yawan kuskure wa man kasura kalamu kasura malamu in kuma ka cika yawan surutu sai an yi mai sai ka zama abin zargi sai mutane su rika jin haushinka sannan ba wanda yake da maqal fi kulli mas'ala illa al-majnun duk matsalar ta zo kai kana da ta cewa ka zama mahaukaci Allah shi kyauta azrabihi fi azrabihi zalika fil majalisi inda zawil albabi wat tanafus azrabihi zalika wannan magana da tai sai ta tona masa asiri ta kunyata shi fil majalisi a wajen da ake zama ake tattaunawa inda zawil albabi a wajen ma'abota kwakwale wata nafusi da kuma waɗanda suke rigegeniya a tsakanin su sai ya ji kunya a wajen sa'o'i sai a kunya ya ji kunya domin ya ji ya faɗi abin da ba haka yake ba amma idan ka zama kana da tamakuli kana bin abubuwa sannu sannu natijata husni samti wal dal wal hadi to sai ya zama kuranka za su zama kaɗan ne وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء والصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطائك خم من جواب عاقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة وقل كتشي idza a'yaka zakal amru idan wannan abun da aka zo da shi na mas'ala yau halar da kai ya gajiyar da kai ba ka da amsa me za ka ce mali bi ma tas'alu anhu khubur ba ni da abin da za ka na ilimi shine al-khubur ba ni da tabbatacce na ilimi bi ma tas'alu anhu game da abin da kake tambaya an zo da al-imamu malik da tambayoyi ko daga qur'an ya amsa mafi yawancinsu da la'adari. Mai tambaya ya sa hannu a kaya ce, Arsalani ahli Khurasana bi as'ilatihi ila a'lami ahli al-Madinati, fa qala a'mal a'lamu ahli al-Madinati la adri, fa ma la adri idza uttu ila Khurasana ma aqulu li ahli Khurasana. الإمام مالك يتشي اذهب قد إلى أهل خراسان فقل سألت أعلم أهل المدينة فقال لا أدري لا أدري فسابقة لا أدري سنشي من أخطأ قول لا أدري فقد أصيبت مقاتله ثم تمند ya kasa faɗin la'adari a masa tambaya wata ran ya ce ban sani ba to faqad usibat maqatilu wannan an same shi a makasa eh an dige shi a makasa kina an gama da shi kawai shure-shure yake a jira lokacin da zai mutu shine ka ce mali bima tasalu anhu khubur ay laysa li ilmun bima tasalu anhu ay la adri fadaka shatru al-ilm inda al-hukam wannan rabin ilimi kenan a wajen malamai masu hikima nisful ilmi la adri yau la tukhta qawla la adri saba fadin haka ta'awwad nafsak qawla Allah a'lam ka saba ku duba malaman mu bayan Allah ko sun ba da amsa ko sun yi magana in suka ga masu ce Allahu a'lam ko su ce wa billahi tawfiq wa indahu as-sawab ko su ce وعند الله التوفيق والصواب suna fitar da tabbas amma in suka ga ma zalat taqulu al-hukama can nace ka fa zaka shakul ilmi inda al-ulama a wajen malamai kadaka ma zalat taqulu al-hukama haka nan masu hikima ba su gushe ba suke fadi in an musu tambaya ba su san abu su ce la ajri kenan ka huta ka huta wasamtu ka ga rashin magana shiru fa'alam bika haqqan azyanu ka sani rashin yin magana shi yafi sa ka ka zama mai ado so tari asamt satir asamt satir wal kalamu kashif ko su ce asamtu satir wal kalamu satir so tayi shiru yana rufa mutum ya al-imamu abu hanifa sai ce subhanallahi yace ya ce unzur ila suratika surati ash-shuraka falamma takallamta takallamta bi kalami siga yace lokacin da kai shiru ka zauna a matsayin babban mutum amma kana yin magana ashe maganganun ka na yara ne kaga law sakata ne la salim law sakata la salim suna cewa idan kana al-kalamu min fiddatin fas-sukutu min dhahab idan za a ce magana ta silba ce ko ita ita shi shiru zinare in lam yakun indaka ilmun mutqan idan baka da ilimi tabbatacce da ka tautata shi to kai shiru ana magana kan wata mas'ala da baka da cewa kai shiru shikenan sai ka kama bakin ka kai shiru sai ka huta man sanata naja man sanata naja da ya shiru ya kubuta iyaka wal ujba bi fadli ra'yika ka shedinka da jiji da kai da ra'ayinka ka ce ra'ayinka shine daidai na saura ba daidai bane kul kama qala ash-shafi'i rahimahullah qawli sawabun qad yakunu khata'an wa qawlu ghayri khata'un qad yakunu sawaban ta'awwad zalik imam shafi'i yace zan yi magana ina jin daidai ce amma zai iya yiwa kuma ta zama kuskure wani na zai yi magana ina ganin kuskure ce za ta iya zama ita ce wanda yana cin adabul khilaf amma kullum kawai yu'jibuka ra'ayuk anta mu'jabun bi ra'ayik ba daidai bane wahdar jawab al-qawl min khata'ika sannan kuma wahdar ina jin abin nan dai kuma sai ya bada amsa la kam min jawabin aqaban nadama faqtani as-sabta ma'a as-salam kam min jawabin so tari an samu amsa da mutum ya bada aqaban nadama amsar sai ta jawo mishi da na sani mutum ya bada wata fatawa ko ya amsa wata tambaya sai ya zo ya shiga damuwa faktani lissamta saboda haka ka ci gajiya ta shiru ma'assalama kuma za ka kubuta ba ka faɗi ba ba wanda zai ce ka faɗa eh kun san labarin sarkin zagi ko sarkin ka tobara kun san ka tobara kun san ka tobara ba ka tobara ita ce mutum ya faɗi maganar da bai yi tunani ba kuma za ta zama tashin hankali ko za a ce me yasa yi ta to akwai wani wai sarki a fadar shi yana da sarkin ka tobara shi kullun aka zo sai ka tobara shi kenan ran nan sai sarkin ka tobara sai ya shiru yake magana sai can sai wani bafade sai ya ce oh ko yau sarkin ka tobara ne ya same shi ko bai da lafiya ne sai sarkin ka tobara ya ce a to mutum ya magana a ce bai daidai ba har ma a kama shi a duke shi yau tun da na kama baki na na shigo ba ta sarki ya duki kwashi ba ko kaga shine shine suke cewa sakata daharan fa qala kufra eh to shine wannan yawa saboda haka kan min jawabin aqaban nadama faqtani samta ba as-salam العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد وليس كل العلم قد هويت أجل ولا العشر ولا فكم لما سمعته مستفهما فكل ما سمعته مستفهما إن أنت لا تفهم منه الكلمة سكتشي يتشي منا العلم بحر شيء إلمي كل العلم بحر لا ساحل له وبعد فالعلم ظهور زاخرة إن جاء العلامة ابن العثيمين وبعد فالعلم ظهور زاخرة ilimi ke kula ne ba ke kudai ba al-muhitul atlasi al-bahrul mutawassit al-bahrul ahmar al-bahrul aswad dukkan hado su to ilimi ya fi su yawa buhurun zahira tekuna ba teku ba to nan allu'ulu'i ya ce wal ilmu bahrun ilimi teku ne muntahahu yab'udu idan ka ce sai ka kai ƙarshen sa to akwai nisa mutum ya ce sai ga min sharqi ila al-gharb ila shimal iya iya amma bai kai ƙarshe ba. Laisa lahu haddun ilaihi yuqsadu teku ba yi da iyaka ilaihi yuqsadu a ce bari a nufaci wannan ƙarshen a kai ƙarshen teku. A'a kai dai ka yi abin da za ka iya yi na kamun kifi da ciro lu'ulu'u da iyo in ka iya ruwa a ciki iyaka inda za ka yi. Amma za ka fita ka gama ka bashi yana nan wal ilmu ilmun. Yawwa kama ta bahara bahara وهكذا تترك العلم علما sau da ka ɗiba abin da za ka ɗiba walaisa kullul ilmi qad hawaita ba kowane ilmi ka iya tattarawa ba fi fannin wahid fi fannin wahid ilimi daya kawai sai ka ga zaka iya abinda zaka iya ne ka fita ka tafi shike ajal yace eh walal ushra walau ahsayta ko daya cikin goma ushiri one of ten ushiri walau ahsaitahu ko ka tattara ilimin ka tattara shi to ba za ka iya wuce ushiri ba za ka ushiri ba za ka kai ba sai dai a ce maka wa ma balagu mi sha'a ma ataina ne sha wa ma baqi alayka minhu aktsaru abinda ya saura na ilimin bayan ka iba ka tattara ka kwalba ka kwalfata ka dumbuza ka iba ka kwata to wa ma baqi alayka aqsnihu aqsam abinda ya ragu a kanka kake son ka sani to shi yafi yawa shi yasa suke da ka'ida suke cewa mahama ta ta'allam yabdu jahannam mahama ta ta'allam yabdu jahannam malami ya fi gane jahilcin sa wallahi littafi dai zaka dauka kana karantawa fa yurshiduka ila alafil kutub azalaka jahannam littafin da ya ya faɗi wannan littafin ya faɗi wannan littafin ya faɗi wannan littafin fi kitabin wahid kaga wa ma baqi alayka minhu aktsaru mimma alimta daga abinda ka sani abinda baka sani ba yafi abinda ka sani yawa shi yasa suke cewa la yazalu al-mar'u 'aliman ma ta'allam fa idza dhanna annahu qad 'alima faqad jahil mutum ba zai gushe ba kullun yana zama malami kullun yana cin karatu amma ranar da yaji cewa ya gama karatu ya iya komai to faqad jahil yanzu ya zama jahili yawwa kai tai kai tai kai tai ma al-mahbara ila al-maqbara min al-mahdi ila al-lahad haka ake yi waljawadu ya asu ai duk doki in ya kai in garma wata rana sai ya turgude zai faɗi wata rana zai turgude so da ka duk yadda ka kai a matsayinka na malami to sai wata rana an zo an faɗi wani abu sai ka ji baka san shi ba baka san shi to kaga me ake nuna maka kullil ilmi taliban ka zama mai neman ilimi ko da yaushe ba ka mamaki malamai manya-manyan malamai irin su al'allama bin bas irin su al'allama tunin ikaimin irin su a sheikh muhammad nasir na albani in suka zo suna magana sai ka ji suna cewa na hannu talabata al'il nahnu talabata al'il wanzu ila haula yin ji ba yusammuna an fusa hun talabata al'il yawwa wani kuma ya ce shi ne shi ne shi ne shi ne shi ne shi ne shi ne shi ne allama shi ne fahama ko huwa al'allamatul fahama al'alimun nihiri ko shi ne la shirya fa kulli ma sami'tahu mustafsila saboda haka ka zama duk abin da ka ji ka tambaya abin da baka gane ba in anta la tafhamu minhu al-kalima idan baka fahimci maganar da aka yi ba to ka tambaya ƙwarai da gaske tambaya al'imamu malik yana cewa husnus su'al a habbu ilaina min kasirin min almasai mun fi son tambaya mai kyau fiye da matsaloli masu yawa na ilimi ai ta zubo matsaloli to wani sai ya zo ya tambaya tsaya sai ta zama ta wance matsaloli masu yawa masu girma daga ana son tambaya amma mai amfani so daga abinda baka gane ba daga cikin adabu talab kai tambaya kuma wani su'ali adabu eh tambaya ma tana da ladubbanta can wani lokaci akwai wani dan rubutu abin nan ina jin tazyinul khitab fi adabi su'ali wal jawab tazyinul khitab fi adabi su'ali wal jawab ladubban tambaya da ladubban amsa yana da tasiri sosai القول قولا قوم تعقلوا وآخر تسمعه فتجمع وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب وللكلام أول وآخر فارحمهما والذهن منك حاضر لا لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل أكتشف كل ما سمعته مستفهما القول قولان ita magana biyu ce faƙaunin ta'atilu akwai maganar da an yi ta da an yi za ka fahimta haka limamu abulwali da libaji ya faɗa a cikin littafin salin shara fi usulin fiqh a muƙaddimarsa ta farko-farko ya kawo yake cewa nassosa da baki ɗaya kala biyu akwai zahira wadiha akwai kuma hafiyya sai ce Allah bai sanya su su zama dukkansu wa bai hai ba, to da ba a bukatar malami. Da ba a bukatar malami, laukanatin nususu kullu hawa zihatan da maftija ila ulama'in musallati, da ba isin ba ba a bukatar malamai. Sannan kuma walau ja'ala Allah tabaraka wa ta'ala kullaha hafiya to lama wujida alimin kuma. Da ba a samu malami ba, nan cancan da maftija nan kuma lama wujida amma sai Allah ya sanya babu nusus ta kuro wadihatar dalala wasu kuma su zama mai hafiyatar dalala waɗanda suka zama wadihatar dalala su ne kowa zai iya ɗauka ya fahimta amma hafiyatar dalala ba sai an je gaban malami a hafiya ɗin ma ba kowa kuma yake ga a wadiha ɗin ma ba kowa ma ke gane wadiha ɗin ba sai yana da ala na fahimtar wuduhinsu ɗin sau da ka magana kala biyu ce faƙaunin taƙilu magana ta farko akwai maganar da za a yi ta da an yi ta sai ka fahimta wa akharu tasma'uhu fatajha akwai maganar da kuma aka aka faɗe ta sai ka ga baka san ta baka gane ta ba kaga kana buƙatar ne ai maka bayanin ta wa kullu qawlin falahu jawabu yajma'uhu al-batil was-sawab sannan duk maganar da wani yayi to akwai amsar da aka bada yajma'uhu al-batil was-sawab wannan amsar da ita maganar abinda ke tattara su shine akwai al-batil abinda ba daidai ba akwai as-sawab akwai abinda ba da yake daidai shi yasa magabata daga cikin al-a'imma waɗannan al-a'imma dan a'immatul fiqh dukkaninsu sai da suka barrantar da kansu kowa ya ce maka kakkare riko da kakkai taklidanci abin da ya faɗi kawai a'a ka bincika wa qawlu alamil huda la yu'madu bi qawlina biduni nassin yuqbalu qala qala abu hanifa al imam la yanbaghi liman lahu islam akhdh bi aqwali hatta tu'aba ala al kitabi ala al hadith wal kitab al muqtada ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال لا, قال لا, لا تقبلوا ما قلته بل أصل ذاك أبحث هذا شيء حق على الإمام أحمد يفعل سبو ذلك هو الني أقي ديدي أقي أبن با ديدي با ba magana wanda za a dauka a ce daidai ce in ba annabi sallallahu alaihi wasallam walil kalami awwalun wa akhiru sannan kowace magana tana da farko tana da ƙarshe in ka zo za ka yi mutum hukunci to unzur ila awwali kalamihi wa la tahkum alaihi bi awwali kalami bal unzur ila akhiri kalami me ya fara faɗi ne ƙarshen abin da ya faɗa to daga nan tasadiyu an tahkuma lahu aw alaihi أما بمجرد أن وقفت على أول قول فتحكم له أو عليه تكون مخطئا في حكمك ذلك الأصول littafinsa da ya rubuta a mukaddimarsa sai da ya ma nasiha sai ce ya kai mai karatun ka san ba za ka karanta littafin nan duka ba don Allah ka kulle ka karanta domin ba za ka mun adalci ba yawwa akwai masu zuwa kawai sai su buɗe fakkon littafi sai su yi hukunci to kakkai haka shine sai ce fafhamhuma ka fahimci farkon maganar da ƙarshe wa dhihnu minka hadir sannan ka halarto da kwakwalwarka so kake ka gane ba kwakwalwarka na wani waje kuma kana karatu ba yawwa la tadfa'i alqawla wa la taghuddahu hatta yu'addi ta ila ma ba'dahu la tadfa'i alqawla kakka tunkuda wata magana wa la taghuddahu ko kai watsi da ita hatta yu'addi ta ila ma ba'dahu har sai ta kai ka zuwa ga abin da ke gabanta shi yasa ka duba siyaki na magana sai ka duba sibaki sai ka duba lihaki sai ka hukunci a cikin magana sibaq abin da ya gabata lihaq abin da ya biyo baya to siyak din shine ya hada su to daga nan ake hukunci fa rubbama a'yada wil fada'ili jawabu ma yulqa min al masail fa rubbama so tari an sama a'ya da wil fada'il jawabu ma yulqa amsar da ake bada ta mas'aloli sai ta zama ta gaji yadda zawil fada'ili manya manyan mutane sai wani malamin a majalisin malamai ana tattaunawa ana munazara ta ilimi sai wani ya bada amsa wani babban malamin bai gane abin da ya bada akwai wannan فيسكت بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه ولو يكون القول في القياس من فضة بيضاء عند الناس إذا لكان الصمت من خير الذهب فارحم حداك الله على ضبطه فيسكت إذا بس كان أبن دوني فعلا فيسكت سيسي شو بالصمت سنسوس كام باكنسو سيشو عن جوابه أجمد ونن أمسا سيسكت take nufi shakki idan kwanto ya zo musu sai su shiru su tsaya su kalli me mutum yake faɗi sai ya gama faɗi idan ba su gane ba to daga nan sai su masa tambaya su ce me kake nufi da kace kaza amma ba sa masa hukunci asna a kalami to haka ake son mu rika wa malamanmu in ba haka ba sai mutum ya ji wani abin bai ji da kyau ba ya je yana faɗin abin da ba haka yake ba in da ake rabu shakki fi sawabi a lokacin da kukwanto ya bujiro masa a game da daidai ne abin da aka faɗi ko ba daidai ne ba walau ya kunu alqawlu fi qiyas mala yace idan a qiyasi a gware za a auna alqawlu magana min fiddatin bayda'a cewa ita magana daga azurfa take silba fara inda nasi a wajen mutane idan lakana samtu min khairin zahab to da sai a ce shiru zama ne yana koyar da mu rashin maganan nan ɗaliban ilimi wannan abubuwan da kake gani a social media na yawan surutu suna cewa aqallun nasi ilman aktharuhum kalaman ina jin ibn rajab ya faɗi wannan a cikin bayanu fadli ibn salafi ala ilmin khalaf aksarun nasi kalaman aqalluhum ilman da yawan waɗanda suka fi yawan surutu za ka ga sun fi ƙarancin ilimi kuma za ka samu ƙaulu salafi ƙalilun amma katirun fawa'idu au katiratun fawa'idu za ka samu magabata magana su ‘yar kaɗan amma ne fa'idojin magana su za ka yi ta fitarwa to shine sai ce famfam hadaka Allahu adaba falaf saboda ka fahimta Allah ya shiryar da kai abinda ake nufi da ne abinda ake nufi da ladubban neman ilimi wannan kawai kun ga taba kalashi wasu baitota ne al-Imam Ibn Abdul Barr ya iradin su atna a hadisi an adabi talibi al-ilm shine sai mana kyautar su ya mana kyautar su dubu ɗaya da ɗari biyu yau da rasuwa shekara ta ɗari biyu da hudu ya rasu shekara ɗari biyu da hudu ya rasu yau muna shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas a ga ya daɗe sau da ka mai ƙoƙari ‘yan uwa mu zauna a gaban malamanmu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wannan makaranta da wannan masallaci albarka malamin mashi abdulrazzaq Allah ƙara masa lafiya Allah subhanahu wataala ya tsare shi waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin malaman mu Allah ya yafe musu ya ji kansu ya musu gafara mu kuma da nake da rai Allah madaukakin sarki ya samu ba hanyar su da kyautatawa Allah subhanahu wataala ya sa ni gadar su gado kyakkyawan gado وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode wa Allah madaukakin sarki kuma muna addu'a Allah ya saka wa malam da alkhairi da wayannan gwalagwalai na fa'idoji da nasihohi da malumat wanda malam ya zubo muna da su Allah ya saka masa da alkhairi jazakallahu khairan lil jaza ina ji littafin wayanda suka yi rabo an bayan an yi rabo wasu samu photocopy wayanda kuma samu ba za su yi magana za a tura musu da ainihin watan nusa elektroniya insha Allah soft copy kenan sai su yi photocopy asalin littafin na malam da kanshi ne yayi wa ainihin wato littafin mukaddima da kuma talikat shi yasa za ga malam ya sa ma littafin suna da ribhul jalib fil itina'i bi manzumati adab talib na al-imam al-lu'lu'i ga sunan malam nan ainihin wato Bashir Lawal Muhammad Abu Sumayya sannan da zuma ya yi maganar littafin tazinul khitab fi adabi su'al ina ji littafin yana nan shi ma karami na malam ne nan gaba insha Allah ta'ala za mu nemi a kawo wasu copies daga can in ya zo insha Allah za mu sanar wanda ke nema sai ya zo a san yadda za a iya samu insha Allah ta'ala yawwa malam Khalid ya ce akwai wasu yasa wanda ke nemo ne ya je ga malam Khalid shine da ma wasaili takrik yani akwai littattafan malam da yawan da ya rubuta kusan mafi yawan fannoni malam yana da littattafan da ya rubuta kai a wanda ke nema zai iya samun malam Khalid zai mishi bayani insha Allah ta'ala kada manta gobe insha Allah ta'ala zuriya fam akwai program da zai wanda zai zamo kan tariqatul hiwa kamar su'al wa jawab ne zai kasance tsakanin Dr. Kabir da kuma malam malam na Dr. Kabir zai dinga tambaya malam na jawabi kuma maudu'in zai kasance ne akan mahabbatu rasul wa lawazimaha wato son manzo Allah da kuma me ake nufi da son manzo Allah kuma me son manzo Allah yake haifarwa ba kamar yadda wasu suka dauki ainihin wato wannan maudu'in ba insha Allah dan haka a takaicin takaitawa lokaci zamu bawa Dr. Kabir dama zai taliki akan abin da malam ya gabatar a cikin minti biyar bi idnillah daga nan kuma sai mu yi sallah mu sallami jama'a Allah madaukin sarki ya saka da alkhairi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da wannan lokaci ina yi mana fata alkhairi a wannan dare mai albarka a cikin wannan masallaci na markazin islam cikin garin mazi a ƙasar ghana Allah ya saka wa malamu da alkhairi na Sheikh Bashir Lawal Muhammad Abu Sumayya akan wannan takaitaccen wato tunatarwa da yi mana cikin wancan nan manzuma ta al-Lu'lu'i wanda take cikin littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli. A duba zuwa da karancin lokaci abinda nake so kawai da mana tsokaci a kai shi. Al'adab fi hadha sanad wato ladabi a cikin wannan digiri na magana akan ilimi abu ne wanda yake malamai sun yi ta magana a kansa malamai sun ta yi rubuce-rubuce a kai game da ɗalibi ya zama hasanar hulk ya zama mu'azziman ya kudu ya zama muwakkiran lil'ilm wa muhtariman lil ulama sannan ya zama rahiman bil talaba mutawadi'an wa babitan bi lisanihi wa jawarihi wajibi ne dalibi da ilimi ya zama yana da kyakkyawar dabi'a yana kiyaye dokokin Allah yana girmama ilimi yana mutunta malamai yana tausaya wa mutane yana da kankan da kai yana kuma kiyaye harshensa da gabobinsa wanda suna daga cikin rokus na abin da yake ba da ladabi ga talibin ilimi ladabi ga Allah ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ladabi ga malaminsa ladabi ga zumalatinsa sannan ladabi ga abokan kamayyarsa ma da sauran mutane za ku ga cewa wannan allu'ul'i ya ba da muhimmanci wajen magana a kan asabus haƙuri wato yin shuru wajen yin shuru saboda muhimmancin shuru ɗin ga yana da yawa sosai domin duk abin da mutum yake faɗa ma ya rufe gudun ƙaurin ila da dai yaro kai ana ta rubutawa to duk sanda kake ta magana akwai tendensi na kurakuran ka su yawa musamman wanda yake magana bai auna ne zai faɗa ba kamar yadda malam ya ba mu ka'idoji na aunawa waje da lokaci da sauransu saboda ka yan masu albarka na yau kaina wasiya da ku da kuke sauraron ku cewa mu ba da muhimmanci wajen koyon ladubban ilimi a wurin malamai ta hanyar karanta da taban ladabi na ilimi da kuma kwaikwayo da ladabin da muka samu tare da malamai ashe ya ambata mana wasu da su tafai muhimmai a wannan bayi da tsafan magabata da kuma tafai da suke zo daga baya ya ambaci azzarruji burhanuddin zarruji ta'ib wa ta'ali ya ambaci tabbir sari da jama'a ya ambaci tsafan khatib bagdadi aljari ya malaki rawi al-faqih wal mutafaqi al-kifaya ya ambaci littafin ibn abdul bar jami'u bayan ilmi wa fadli wanda ma da zaka yana karantar da littafin ya ambaci littafin al'allama bakar abu zaid akwai wasu da dama akwai akwai littafin abdul musul qasim akwai na al-ubayni yayi ma ilmi talibul ilm sharhi inda cewa ɗalibin shi ne rubuta so suna nan da yawa waɗanda dukkaninsu za su yi mutum amfani wajen ladabtar da tunaninsa da sanya shi a kan tafarki na asalafu salih wajen neman ilimi sau da aka ba da muhimmanci wajen gaba da nan a ire-iren wato ilmomi za su amfani ne sannan malamai masu karantarwa a cikinmu su dage wajen ya zama a cikin barnamajinsu a cikin syllabus na makarantunsu akwai kutub na na tazkiyatun nafs da ladabtar da ɗalibai kar a yi ta koya mutane tsoron liƙirari da tajwidi da asbabun nuzul da istinbati kawai ko ba akwai da su ladabi ba babu etiquette kamar yadda muka ji an ambata cewa wanda ilmun bila adab ka shatarin bila sama kamar kushiya ne wanda ba ta haihuwa ba ta yi 'ya'ya ko kuma كدخان بلا خطر بلا حبل وكمان كمان كمان hayaki ne wanda babu ice a cikinsa da ke bayan da wuta don haka wannan wani kaman average bashi ne samari da kawai in ka koma cikin littafin yuna abdulbar nan za ka ga fawa'i da yawa akan da dubban ilimi da tsarinsa to sai mu aura mu gani mu da muke cewa ɗaliban ilimi ne mu a yanzu waɗanda na dubba ne a ciki muke muke participating da su muke muke practicing da su wato muke aikata su a aikace wannan ne kuma ba ma yi to sai mu gyara sai mu ga ilimin mu ya samu albarka ya samu tagomashi sai mu ga harkar mu na ilimi yayi yayi barkai kada cika ku da dogon surutu dama lokacin da aka ce da yi magana ɗan kaɗan ne kuma duba ya zuwa ga lokaci ya riga ya kure abin da ne nake cewa ta kai shi ne a mu ɗaliban ilimi muna da buƙata ya zuwa ga ladabi mai yawa fiye da buƙatar mu zuwa ga ilimi mu dage wajen sanin samun ladabi da ya dace da shari'a da ya dace da tafarkin magabata kuma mu bambanta da sauran mutanen da ba sa cikin tafarkin ilimi kamar yadda muke a ilimin muna ciki ɗaliban ilimi wato wani wata al'umma ce ta musamman ya kamata a ga wannan bambancin tsakanin ɗaliban ilimi da sauran mutane Allah ubangiji ya gafarta mana zunuban Allah kuma ya sanya mu a tafarki mai kyau Allah ya sa mu gama lafiya yadda muka tara a nan Allah ya tara mu cikin rahamarsa muna godiya ga malamanmu da sauran shugabanni da suka bamu wannan dama Allah ya saka mu kowa da alkhairi wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh